الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa ina yi wa Allah ta'ala godiya da ikonsa da yassarewarsa da sahalewarsa ya kawo ni wannan babbar makaranta mai tsohon tarihi makarantar koyon jinya a ta nan jihar kano a ƙaramar hukumar madobi najeriya school of nursing a madubiko a gaban 'yan uwana ɗalibai na wannan makaranta da masu manyan aji da masu ƙananan aji a gaban iyayen makaranta malamai shugabanni da sauransu na yi farin ciki kwarai kuma na yi wa Allah godiya da na zo na ga fuskokinku kuma wannan ya ɗan samun sanyi a raina cewa wa'azukan da malamai suke ta yi na cewa ya kamata musulmi su shiga aikin lafiya ashe ana amsa kira kuma wannan ya nuna mana wani abu insha Allah nan da wasu shekaru masu zuwa damuwar da muke da ita insha Allah za ku share mana hawayenmu kuma za ku yi abin da ya kamata ku yi Allah ya mana tagomashi Allah kuma ya ba mu tofiki ya kuma ba mu dacewa sannan har yanzu na daɗa yin farin ciki da na shigo makarantar na yadda na ganta da da tsari irin wadda ba shi nake tsammani ba gaskiya mai girma mataimakin shugabar makaranta shugaban makaranta yana ce mun bayanin irin tsare-tsare da irin karatun da ake yi sai na ce gaskiya da yawa daga cikin ɗalibai sun jahilci zunzurutun karatu da ilimi da ake zuba a wannan gidan kuma gaskiya da ya kamata gwamnati ta ƙara adadin ɗaliban da take ɗauka a wannan gidan da adadin ma'aikata da malamai saboda muhimmancin abinda ake koyarwa kuma da larurantuwar wannan karatun ɗan adam ba zai taɓa rayuwa ba tare da ku a kusa da shi ba so bai kamata kuma a gan ku kaɗan ba yanzu nan duk an dunkule ku ga baki ɗayanku ba ku fi ku biya bukata a wasu ɓangare na local government na Kano ba. Ballantana ku gamsar da Kano gaba ɗaya har ku fito wasu jihohi. Muhimmancin karatun ya kai a ce an ƙara yawan ku duk da akwai wasu makarantun irin waɗannan ba ku ba. Kamar yadda na ga wurin da tsari da nutsuwa babu hayaniya gaskiya wannan abin farin ciki ne. bai kamata na fara laccan nan ba tare da na yi muku godiya da hukumar makaranta ba dangane da wannan ƙoƙari da tsari da aka zo da shi ina ba da haƙuri abu na ƙarshe ba mu fara yi da wuri ba saboda yanayi na an samu matsala ba mu fito da wuri ba sannan kuma muka zo muka ɓata abin mamaki ban san sau shekara nawa na wuce gurin nan na ganin makarantar nan ba wallahi amma Allah da nufinsa yau da na zo sai na wuce wurin na wallahi ban ga wurin nan can mun yi nisa can muna neman Kaduna ma ina jin ban sani ba wata da da akwai da akwai Nijar ta nan gurin sai in ce mun kusa mu zungure Nijar kenan mu da kanmu jikinmu ya gaya mana kai mu wuce gurin zai to wallahi sai da muka je muka dawo kuma Allah ya jarabe mu da da wani dan kwatance wani mai babur yace ku dada dannawa ku yi can haka Allah baka ta tafiya sai da muka je muka yi kwana muka dawo amma duk wannan ya nuna wani abu yana nuna wato ku mutane ne masu sa'a kwarai da gaske eh a daɗe ana yi sai gaskiya eh ko an je sai an dawo kenan Allah ya shi albarka takardar da aka aiko mana mu yi magana a kai shine hakkinka a matsayinka na ma'aikacin jinya mana tarbiyya da sanin hakkinka a matsayinka na ma'aikacin jinya abu guda biyu ne in na fahimci yadda takardar mssn sakatare ga amir ya rubuto mana abubakar shehu dan hassan da sa hannun shi abu guda biyu ne ana bukata a yi bayani akan tarbiyyar ma'aikacin jinya musulmi tarbiyyar da ya kamata ya samu shin iri ɗaya ce da gama garin mutane da suke waje ɗaya kenan sannan menene hakkinka in an ce hakkinka ko dai hakkinka akan mutane ko hakkinka akan gwamnati ko kuma menene hakkinka da ya kamata ka sani ka koya kafin ka bar makaranta duka maudu'in zai iya ɗaukan wannan to ba zan iya gajeren lokacin ba zai bar ni in ƙosar da maudu'in gaba ɗaya ba amma zan tafi da shi a dunkule duka gaba ɗaya da tarbiyyar da magana akan hakkokinku da hakkokin al'ummarku a kanku na farko dai alhamdulillah mu musulmi ko da ma akwai wanda ba musulmi ba duk bayanin da za a yi ya shafe shi don abu ne da kulawa da gyarawa don a samu ingantacciyar rayuwa duk mutumin wanda yake musulmi ne to ya kamata ya rinka tafiya a bisa ka'ida da doka in na ce ka'ida da doka ba komai za ka je ka yi ba sai abin da aka ce ka yi ko an yadda ka yi ba komai za ka ƙi in yi ba sai wanda aka ce kar ka yi ko kuma yinsa zai iya cutar da kai ko ya cutar da al'ummarka ku sani waɗanne al'umma kuke wa aiki ko waɗanne al'umma za ku yi wa aiki bayan kun gama karatun to abu na farko shine ya kamata ku san amfani da muhimmancin karatun lafiya da karatun koyon jinya ga musulmi ya ishe ku falala ya ishe ku ɗaukaka musamman ga mata a cikin ku da yawa nana aisha ta yi irin wannan ilimi naku wannan idan tun da ɗan adam ya fara rayuwa akwai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine likitan likitoci kuma cikin littafi mai kyau mai suna atibbun nabawi atib mai atib magani likita ana ce da shi at-tabib nurse ana ce da shi al-mumarrid in mace ce al-mumarrida in namiji ne al-mumarrid at-tabib ko at-tabiba ibn al-qayyim Allah ya masa rahma yayi bayanai dalla dalla filla filla wani abun har yanzu ba mu iso kan shi ba kuma a nan nake gaya muku a wannan kujera ku gaya wa duniya gaba ɗaya gaba ɗaya ilimin lafiya daga malaman musulunci aka samo shi addini musulunci ne ya fara bayyana shi duk abin da kuka ana ɗauke ɗauke da leke leke da bincike da researches da ake sun ce kaza sun ce kaza wallahi duk baya wuce karatuttukan da su ibn sina suka yi da ainihin wasu makamantansa manya-manyan malamai duk wanda Allah ya bashi dama ya yi tafiya ya je ƙasar egypt ya shiga state ɗin alexandria akwai wata babban labirari babba a alexandria a bakin ruwa take akwai rubuce-rubuce masu kyau masu yawa akan harkar likitanci da harkar lafiya wanda nan wannan labirarin akwai tsofaffin rubutu scripts scripts scriptures da yawa da makhtutat da yawa da na rubutun hannu da wanda aka buga waɗanda suke bayani akan asalin tushen samar da karatun lafiya da gudunmuwar da malaman musulunci suka bayar a wannan ɓangare ba shi zan tattauna a kai ba amma dai don nuna muku ku sani wannan ilimin da kuke yi musulunci shine gatanku kuma shi ya fara samar da shi kawai dai yanzu an manafin ƙarfi an shiga an mamaye abin an kakkarɓe wani ma in aka yi wasa sai waye gari ya nuna ma ai addini ma bai da cewa akan harkar lafiyar ɗan adam wanda wannan ba haka bane to kenan ashe ya ishe ki ko ya ishe ka muhimmanci ka sani wannan karatun naka ma duk da ake yinsa a duniya ko ina ne addininka shine tushensa ba wani medical doctor ba wani surgeon ba wani likita da ya isa a duniya ya yi rubutu ko ya bincike ko wani abu na harkar lafiya ya manta da irinsu ibn sina ba zai taɓa yiwa ba littattafansu su ne formulas ɗin likitocin Allah musu albarka bayan nan na na aisha kamar yadda na gaya muku a hadisi tana bayar da magani ana zuwa a gaya mata cuta ta ba da magani ta mawarkar urwa ibn zubair ɗan gidan nana asma'u ɗan yar uwarta ya ce wai ke ummul mu'minina yaya aka kike da ilimi akan harkar lafiya da harkar magani da bayanin ciwo kaza a yi kaza ciwo kaza a yi kaza duk kin haddace kin iya hatta kai ga ana zuwa ana tambayanta ta bada bayani ko ta ba bayar da magani ta ce tsabar yawan zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san abin da zai ba ku mamaki shi manzon Allah sha kundum ne ba wai Qur'ani da hadisi kadai Allah ya bashi ba ya bashi sanin dabi'a da halin dan adam da sanin yanayi da hikimomi da basira shi duk abin da ya yi ko da ba a karanta shi a matsayin ƙur'ani ba wahayi ne min Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa dhu mirzatin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la tace duk ciwon da aka zo wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin shi ne malamin mai ba da fatawar ƙur'ani da hadisi kuma shi ne likitan amma yanzu ku duba zaluncin da rashin adalcin manya-manyan kafiran likitoci kafirai na duniya rubuce-rubucen da suke yi in suna bayani akan ƙwararrun likitoci da suka san halin jikin ɗan adam da shawula ya aiki da shi ta ce tsaban zama da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sa na koyi kaza kaza ne kuma duk maganin da na Aisha ta bayar insha Allah su ya yaki ko da ba kwaya ce da za a sha ba amma kuma magani ne na duk wata illar da zai iya samun mutum ta dalilin ko sababin aikata wannan abu barin da kan na Aisha din akan ji ciwo a ji rauni Aisha ta bayar da magani idan an je yaƙi matan sahabbai suna tafiya in group medical team da kuke ji ana cewa medical team to su a wajensu akwai females medical team duk yaƙi idan za a tafi sai annabi ya tafi da medical team na sha faɗa cewa likitocinmu na musulunci kuna da abubuwan rubutu da researches da yawa wanda za ku iya haɗa shi da likitancin zamani yanzu in za a je aikin hajji akwai medical team in za a tafi ball wani gari zuwa wani gari akwai medical team kai in ko yan kokawa aka ɗiba inda yan gata ne gwamnati ta san da su ana haɗa su da medical team menene what are the responsibilities na wannan medical team din ba kula da lafiya waɗannan ba ba mutum ya ji ciwo ba akwai mph 8 ba al-is'af duk wannan al-is'afat din nan al-awwaliya duk akwai su a musulunci wannan matan su suke tafiya amma multipurpose amfani suke yi su kula da majinyata su ba su magani wallahi har bandeji maganar ɗaura bandeji duk akwai shi a cikin littafin fikihu duk da yadda ake sawa hatta alwala in ka zo yi da bandeji a jikinka da fadin bandejin yadda ya kamata ka sa shi duk akwai a cikin musulunci karaya idan mutum ya karye ya za a ɗaura shi ba kuna da orthopedics ba a musulunci akwai annabi yana da orthopedics ɗin shi sai ku tambaya ku ɗalibai musulmi a lokacin annabi ba a karye ba one is very very important field of research ku ce a lokacin annabi ba a karye ba a lokacin annabi ba a yi ciwon ciki ba a lokacin annabi ba a yi ciwon kai ba a lokacin annabi jini bai fashe bai fasa jikin mutum yana tsiyaya ba a lokacin annabi ba a kaza ba to yaya suka magance wannan ai shi ne likitancin to me yasa likitocin musulmi ba za su yi research su binciki malaman addini su gaggaya musu ya aka su fitar da volumes of abubuwa na amfani su yada duniya ba yanzu kana likita musulmi an maka wannan tambayi baka sani ba kuma dan adam zai iya rayuwa ne ba likita duka annabi ya yi maganganu ya rage kawai ga wani uslubi da wani tsari wannan medical team din idan aka tafi na mata ne in aka je aka yi yaƙi aka yi jihadi aka sassari sahabbai duk wanda aka zubar da shi aka jefar da shi yan uwansa sahabbai suke zuwa su ɗauko shi su azo su ajiye shi gefe sai su ba da wuri idan suka ba da wuri wannan medical team din matan su suke zuwa sahabi musulmi su zo su gyara masa jikinsa su wanke masa jininsa su yi kaza wannan shine dalilin da ya halatta a babin larura ba yadda za a yi mace musulma ta yi taɓa jikin namiji ko ta yi masa wani abu saboda larura da bukata su suke ɗauke da magunguna irin nasu zamani a wancan zamani irin wanda ya dace da su wanda annabi ya karantar da su da wanda yau da gobe da tajirba da experience itatuwa da ruwaye da waye da sauransu su suke tafiya da shi su gyara mutum su tsayar mai da jini duk matan sahabban nan da suke tafiya sun san yaya ake tsaye da jini mu yanzu nan idan jini ya tsinke mutum ya ake cewa ba sai ake tafi asibiti ba sun san ya suke tsaye da mutum jini idan ya karye ya za su yi su harhaɗa su gyara shi kafin a zo tafiya hatta itace da ake ɗaukar mutum ina gadan gadon da ake ɗora gawa ko mara lafiya bata jini idan yana zuba a jikin mutum duk wannan akwai shi a hadisi akwai shi a cikin sira da tarihi na malamai magabata na kwarai jini idan ya yanke mutum yana zuba in aka samu tabarma ta kaba tabarma ta kaba aka kone ta tokan aka ɗauka aka liƙa gurin sai da jini yake ba tare da an yi allura ko an yi wani abu amma yanzu zamani ya zo an samu wani abu na ci gaba shi da musulunci kullum yana karɓar update sababbin abubuwa duk abin da ilimi ya tabbatar da shi ba saban Allah a ciki ba shirka a ciki shari'a tana karɓar bincike don Allah ya ba da dama shi ilimi bai da iyaka da haka zai iya yiwa a samu maganin da a zamanin sahabbai ba a gano shi ba yanzu aka gano shi kisa musulunci bai taɓa inkari ko ya musanta waɗannan magunguna da allurai da abubuwa da ake na zamani ba saboda ai ilimi ne kuma an gwada an ga yayi damun ai ai ai trial ake sai a jarraba a gwada a gani yayi yayi ba wani side effect eh babu ko kuma akwai side effect din amma ba zai cutar da dan adam ba zai iya jure masa sai a ci gaba da yi kun ji wannan to ashe wannan yana nuna mana muhimmancin musulmi ya je ya nemi wannan ilimi yayi dan Allah ba wai dan kuɗin da zai samu ba yayi dan Allah don ya taimaki al'umma su yaya musu damuwar da suke ciki wanda zan zo ne bayani na gaba insha Allah. Abu na gaba shine sau nawa ake zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo mai da ciwo idan larura ta same su wallahi ba inda suke zuwa wurin suke zuwa shi din ne dai wani lokacin ya zama soja wani lokacin ɗan kasuwa wani lokacin mai gida wani lokacin uban yaya wani lokacin sulhu wani lokacin ɗaura aure wani lokacin abubuwa masu tarin yawa ga suna duk shi yake alaihi salatu wassalam wani ya zo ya ce da shi ya rasulullah dan uwana yana kwance bai da lafiya cikinsa yana ciwo manzo Allah ya ce asbihi aslan asqihi asalan ka je ka shayar da shi zuma kar ka manta maganin nan da annabi yake faɗa shi ma daga Allah ne yake faɗa Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani akwai magani wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara a cikin ƙur'ani muna saukar da abin da yake waraka ne idan mutum ya je aka yi ma allura ba waraka yake nema ba in ya je aka ɗaura masa ruwa ba waraka yake nema ba in aka je aka wanke mai gyambansa ba waraka yake nema ba to Allah ya faɗa ya ku musulmi masu aikin lafiya wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce muna saukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne da jin kai ga mu'mini ya warkar kuma ya ba da jin kai ku daina inkarin magunguna da ƙur'ani ya tabbatar magani ne wani abu da aka yi ƙur'ani ya ce magani ne ku daina musanta shi a kai naka da kake yi ai bature ne ya faɗa ai tajirba ne experience ne ai ba nassi ba ne ai yau da gobe ne ta sa aka gwada aka ga yayi ka yadda da na ɗan adam ma ballantana kuma na Allah misali mutumin da yake ciwon kai ko yake ciwon ciki sai aka ce ga magani annabi ya ce sha kar wani ya inkari tunda ai mu musulunci mun ce kowa ya kawo abu in an gwada yayi ko kafiri ne ya gwada ya experimentin wani abu ya jarraba aka ga wannan abin yayi ya bada ma'ana za a dauka ya amfani da shi to me yasa idan qur'ani ya zo da sai a ƙi a ɗauka saboda bai isa ba saboda Allah bai kai ba to akwai wanda ya san ma ɗan adam irin Allah ya ce da wannan bawan Allah ka je ka shayar da shi zuma ya je ba shi zuma ya dawo ya ce ya rasulullah bai warke ba maza Allah ce ka je ka ba shi zuma ya sha ya ba shi ya dawo wani kwanaki ya ce ya rasulullah bai fa warke ba annabi ya ce je ka ka ba shi zuma ka ji kuma tana magani ai cewa ba cewa maganin ciwon ciki ba magani take yi ha ashe musulunci yana da cewa akan harkar lafiyar dan adam tunda har ya magana akan magani to me ya faru wannan da ya sha zuman bai warke ba malamai sun yi bayani suka ce eh ko a likitocin zamani sun faɗa cewa prescription na magani yana da tasiri wajen warakan ciwo ko rashin warakan shi sannan bin dokan likita akan shan magani yana da tasiri wajen warkewan ciwo ko rashin warkewansa a nan wannan bawan Allah da ya ji la'alla ya ba wa ɗan uwansa maganin zuman da ya bashi kaɗan ya bashi zuman ba ta da maganin bai da ƙarfin da zai iya yakan wannan ciwon wataƙila ciwon cikin mai ƙarfi ne don haka ainihin wato kwantiti na maganin da ya ba wa cikin bai kai abin da zai iya yakar kwaya cutar ba possible zai iya yiwa sannan sanannen abu ne duk wanda ya je overdose aka ba shi magani a likitanci na zamani ya je sha oba maimakon ya masa amfani daga baya mai zai masa cutar da shi zai to wannan mutumin ba mamaki da ya je ya sha zuman ne oba sama da yadda annabi ya ce ya sha bai yi khairul umuri awsatuha ba kuma dama annabi ya koya musu duk abin da nace ku yi ku yi tsaka-tsaki daidai gwargwado ya tabbata a cikin hadisi wani bawan Allah kunama ta cije shi ko abin cizo ya cije shi hadisin bukhari babban sarki ne hadisi yana da kisa da bayani amma a takaice wasu matafiya cikin sahabbai suka zo sai ce jama'a ga ciwo sarkinmu abu kaza ya same shi yana fama da ciwo ko da Allah akwai mai magani a cikin ku ce eh kai alkawari in ya bada maganin nan za a bada kaza za a bada kaza daga nan malamai suka ce ashe ya halatta likita mai aikin lafiya idan ya je wa wani aiki ya ce a bashi wani abu na kuɗi ko kuma a ɗauka a bashi halal ya ci ba haram ya ci ba kamar yadda wannan ya je yi wa wannan sarki magani cikin arzikin da ya masa sai da ya zo har ya san annabi ma a ciki kun san me ya masa suratul fatiha ya bashi ya mai tobi a ciki kenan wannan yana nuna mana daga cikin magunguna mu namu na shari'a akwai tofi suratul fatiha din nan da kika santa ko ka santa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da yazo faɗan sunan suratul fatiha yace ruqya kamar yadda annabi ya faɗa ruqya annabi ya tambayi wannan sahabi da yaje mai magani mutumin nan ya warke tas manzo Allah ya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ya gaya maka cewa suratul fatiha ana amfani da ita don warkan magani warkewa daga ciwo yace ni ma ku dan bani wani abu daga cikin abin da aka ba ku na kyautatawa saboda kun yi kun yi magani wannan duk yana nuna mana lalle musulmi bai kamata ya kwanta a gida ba bai fita je nemo ainihin ilimi da zai kula da lafiyar dan adam ba nan akwai lada bayan ka samu kuɗi kuma akwai lada duk wanda kai masa treatment ya samu waraka ya warke kai jinyarsa ya warke ba zai tuna kuɗin da ya baka ba zai tuno mutuncin da kai mai Allah ne mai bada waraka amma zai san cewa lalle kai sababi ne ka taimaka masa kwarai kwarai da gaske wannan duk akwai shi a cikin shari'a musulunci ya ba mu dama musulunci ya karantar da mu ciwon kai idan ya kama mutum akwai riwaya da ta tabbata mutum ya karanta fatiha ya rike kanshi ya karanta addu'a mutum yakan ɗora hannunsa a wurin da yake mai raɗaɗi ko ciwo ba Allah ne ya ɗora ciwon ba ɗora hannunka kai addu'a bismillahi arqik min kulli da'in yuzik Allahu yashfik addu'a ce wannan magani ce ina so ku gane ya ko ma'aikata lafiya wai magani fa wato a fahimta na shari'a ba ya taƙaitu ne akan abin da za a ɗura maka ya shiga ko ka sha ba a'a magani abuwa ne da yawa akwai abin da ake magance shi da daina yin wani abu ko ƙwaya ba za ka sha ba sai a ce ka daina kaza ciwo kaza ya kama ka daina kaza ba abin da ka sha kuma ka daina kuma ka samu waraka yanzu me maganin ka stopping da kai daga aikata wannan abin akwai maganin da za a baka ba kwaya ce za a baka ba ba wani abun sha ba ba ruwa ba ba wani abu za a daura maka ba kawai cewa za a yi ka nemi nau'in abinci ka za ka yawaita cinsa wani sai ka ga yana yawan cin yalo yalan bello wala likita ya ce masa jikinka yana buƙatarsa sai ka warke wani zai kaga yana yawan cin gauta wataƙila jikinsa ne ke bukata rashin wannan sinadarin gautar ya sa mai ciwo ha ashe magani ga wanda yake da basira ba dole sai ƙwaya ba ko allura ko abin da za ka sha ba akwai wanda addu'a ne ba Allah ne ɗora ciwon ba to an roƙe shi shi da ya ɗora ciwon ha ya tafi da shi sannan ba kowane ciwo ne likitan zamani yake iya gane shi ba fa ba kowane ba ne akwai abin da na'urar da za a duba maka ba ta ta gano ba ba wani mamaki wai dan an sa mutum kwamfuta ba ta gane ciwo ba kwamfuta ai ba ta da hankali akwai wani abin mamaki dan mara hankali ya kasa gane wani abu haka ne mana wai sai a ce wai an sa mutum an je an duba bai da wani ciwo bai da wani ciwo to Allah bai baku da baku gane ba sau nawa abun za a zo a yi da kwamfutar kuma ya nuna a samu kuskure ku da kanku kun sani yau da gobe a je a yi wa mace test a ce lafiya kalau negative a je a ƙara yi babu wani mutum ɗaya yana da wata mai kyau sai a yi sai a ce positive kuma ya tabbata to ashe in har akwai irin waɗannan to akwai wani illa dan an ce mutum yana ciwon kai an ce ya karanta fatiha ya sha ko ya karanta fatiha ya rike kansa ko ya yi addu'a a uzu bi kalimatin lahi ta mati mishari maka wannan duk magunguna ne na addini ina so ku likitoci musulmai ku masu aikin jinya musulmi ku fada da tunaninku yanzu zai iya yiwa asibiti kina ko kana jinyar wani a gado an yi masa maganin an yi masa maganin ya dame ku ya kasa samun nutsuwa maganin bai masa aiki ba ku ce kai addu'a kar ku zama irin likitoci wanda ba musulmi ba kuna inkarin abin da Allah ya ce a yi kuma wallahi akwai likitoci a yanzu wayayyu ƙwararrun likitoci ne na zamani in sun yi sun yi sun yi sai su ce ku hada da addu'a ku je gurin malam musulunci da suka san magunguna su yi muku amma akwai wani wanda duk magani inda aka ce shari'a ne ta ce shi ta yi kwandemin ɗin shi ka zama banza tunaninka gajere ne da haka ku faɗaɗa tunanin ku cewa shi magani bincike ne haka ne it's a research yaya ake aka san cewa chloroquine yana maganin zazzabi maganin malaria research ne magungunan nan fa da muke shafa akwai fa makarantun da ake zama a ta kawo ƴaƴan itatuwa da ganyayyaki a haɗa kaza da kaza da kaza da kaza wallahi ko a nan jami'ar Bayero akwai professor da na sani wallahi suna iya haɗa magunguna na kaza na kaza na kaza ashe bincike ne to dan me mu muna musulmi abinda likitancin musulunci ya tabbatar da shi yana magani sai mai inkari kawai mutum a zo a kawo masa mutum mai larura aljani ka je ka ta ɗirka mai allura depression ne kaza kaza no in ka bincika kai baka sani ba to akwai abin da baka da ilimi a kai saboda su a su a su a nasu binciken a na'urarsu su na'urarsu bata san da cewa aljani bayi kuma akwai masuljin akwai shafan aljan akwai abin da wallahi aljani yake sa mutum ya yi shi to sai ka rike mutum kai ta karban kuɗinsa ka yi iyayen ka bai warke ba kuma ka ƙi ka bar shi kai na musulunci kai na musulunci ka ce je ka gwada wancan ni ma zan gwada nawa ina tsammanin kaza ne ni ga magani na wancan kuma da ban gane shi ba ya fa ƙarfi na wataƙila na kaza ne sau da yawa akan samu likitoci na zamani in sun gwada mara lafiya sun yi sun yi iya ƙware wasu abin da Allah ya nuna musu sai su ce to kuma a samu malamai na musulunci waɗanda suka karanta magani a yaren shari'ar musulunci sai su je su kuma sai a samu nasara babu cin karo idan har su musulmi sun yarda su karbi maganin na zamani sun ce research ne bincike ne me yasa shi dan likitan zamani ko bature zai yi fada da abin da annabi ya zo shi kai yanzu zaka yarda dan ka karanta karatun likitanci zamani a ce maka babu addu'a kuma addu'a ba ta aiki na'am ba a ce mutum ya kiya nemi magani ya je ta addu'a ba ga cutar an sani a'a zai yi amma kuma addu'a ita sama ma take da maganin don ko ka sha maganin sai Allah ya yarda ya aiki da shi sani ko kuna gane wannan shimfiɗar ta to wannan yan misalai ne da ke nuna mana cewa ashe a shari'ar musulunci akwai abubuwa na magani magani magani magani magani da yawa wanda annabi ya bayar da wanda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayar yanzu mutum yana ciwon ciki zai iya shan maganin ciwon ciki normal magnesium trosilicate wane ne wane ne ba matsala sannan kuma ba laifi ya dauki ruwa mai kyau ya karanta fatiha da yawa da yawa da yawa ya sha ya jira ya ga ikon Allah sai mai aiki idan mutum wani guri yana mai ciwo raɗaɗi zai iya sa hannunsa ya danne wurin ya kira sunan Allah ya yi wannan kuma ya na zamani ibuprofen wane ne wane ne duk iji muna son ku yi accommodating cewa lallai maganin musulunci ma yana aiki ilimi ne bincike ne yanzu misali ku duba mutanen china suna da wasu magunguna da suke kawo da ba na likitan zamani ba ganyayyuka ne da 'ya'yan itatuwa da suke haraduwa suke kawowa kuma ana nan ana layi ana karba mene research ne yayi wani ganyen ma tsaddoya ne mu muna da shi a nan amma za su ainihin wato sashi a leda sashi a kwali su tura shi a dawo mana shi mu zo mu siye shi ba mamaki a bayan gidanka ma akwai shi da yawa abubuwa suna amfani bincike ne da haka yana da kyau mu daɗa faɗa da bincike kuma na yi muku wannan ne dan daɗa shimfiɗa muku a ranku sani cewa wannan karatun da kuke fa yana da tushe yana da asali sai dai kuna yin sa ne a musulunci sai dai yanzu kuna yin sa ne a zamanance wanda zamani ya kawo shi kuma ba za mu yi inkari ba abu na biyu ya kamata ku sani cewa lalle kun cancanta hakki ne naku ga hukumar ku ta taimake ku ku yi wannan karatun don ku zo ku taimaki mutane abinda bincike tabbatar mana duk wani ma'aikacin lafiya har ya mutu ba a iya biyansa hakkinsa a gwamnatance ko a private sector da yake aiki ba a iya don shi services ɗin da yake bayarwa ba a iya biyan services ɗin yanzu mai gini zai iya zuwa gina maka wannan gurin ya ci kuɗi ya ci kuɗi ka biya shi amma duk wanda ya maka taimako ya baka lafiya da taimakon Allah wallahi baka da kuɗin da zaka biya shi a nan abin da nake so nuna muku aiki ne da yake buƙatar ku saka Allah a ciki ku daina me da abin hanyar sai na yi arziki da kuɗi kamar yadda ɗaya daga cikin kurakuran ku ko ma'aikata lafiya wasu suna yan wato suna zare takwabin su ma sai sun yi kuɗi kamar yadda kowa ya kuɗi ko aikin ku na rufin asiri ne samu abin da za a ci a biya kuɗin makarantar yara a taimaki mutane yanzu waye wace gwamnati ta isa ta biya ka hidimar da kake wa mara lafiya karfe ukun dare a tashe ka tafi akwai masu kwana a asibiti akwai wata gwamnati za ta biya ka kuɗin wannan baccin da baka yi ba wahalar da ake ciki kwanan nan nake karanta wani bincike wani ya mu yace daga cikin waɗanda suke mutuwa yanzu da wuri akwai likitoci da ma'aikatan asibiti da ba sa samun hutu wallahi kwanan nan wani ya mutu kwanaki shekara baya ma wasu mutu haka kurin ya faɗi ya mutu me yasa saboda bala'in aiki ya mai yawa bai da hutu kun san me ana shi hutun da sassafe ya tafi yana kula da bangare wataƙila darakta ne na kaza sai ya kula da ma'aikata sannan ya zo ya bi asibiti akwai manya-manyan wato cututtukan da sai irinsa ‘yan ƙananan likitoci ba zai yi ba sai an dahi supervision haka zai bi ana ta jira ya je can ya je wat can ya duba ya wa yara tsawa likitoci ku gyara kaza an yi wani aiki ba a yi daidai ba ya gyara kafin ya zo kuma ofis ɗinsa yana cike da 'yan alfarma suna jiran a musu hanya ana nema a wani aiki ana nema a wani discount ana nema a wani kaza sannan fa idan ya gama wannan kuma akwai nasa private hospital ɗin da ba wai dan kuɗi ba wallahi akwai likitocin da suke buɗe asibiti ba dan kuɗi ba dan su taimaki yan uwansu da iyayensu da danginsu da manyan mutanen da ba za su iya ganin su asibiti ba sai su ganci a su gansu a waje abin da yasa nace muku ba iya biyan likita ka je duk asibitin da ka buɗe ka taba ganin wani wanda yake aikin likita saboda asibitin da ya bude ya zama ya fi kowa kudi a garin su ya zama mulki biloniya da wannan a'a services din da yake bayarwa taimakon da yake bayarwa ba a iya biya akwai dai rufin asiri to haka ya faɗi ya mutu mutumin nan saboda bai da hutu yawa yawan likitoci mazan ku ko matan ku ba ku da lokacin juna yanzu matar da take aikin likitanci ko ta aiki aikin lafiya take aikin jinya ko unguwar zoma tana fita ta je ta yi aiki hakkin yaran ki kaɗai da kike bari a gida ba kya kula da su da safe kin tafi kina kula da wasu ƴaƴan wasu ke fa ga naki baki shirya suka tafi makaranta ba zaki bar naki ne ki ɗauko yar aikin da zaki bata dubu ashirin dubu talatin ke kuma ki je ki zauna kina kula da ƴaƴan wasu akwai wata gwamnati za ta biya ki wannan kuɗin mijinki zai zo yana weekend ko bayi da lafiya yana kwance a gida ke kuma kina aiki haka fa za ki tafi ki bashi yana kwance a gida ke ki je kina kula da wasu marasa lafiyan ga naki mara lafiyan a gida baki iya kulawa da shi ba kuma ya yadda ba damuwa ya sani akwai wanda zai biya ki wannan kuɗin akwai likitan da na sani ɗalibina ne tun yana ƙarami muke tare da shi muke karatu wallahi shekarunsa bai kai ba yanzu gaba ɗaya ya yi furfura sharkaf wallahi kun san me mutum ne mai accommodation matsalolin mutane baya zama yau wane ya kira shi yau ya je wane ba ma zama asibitin kaɗai ba ya fita ya je can wani abu in ya je ma ba ma biyansa ake yi ba gashi da kunya gashi da jin nauyi in ka gan shi duk ya yi furfura me yasa saboda hidima da yake wa al'umma hidima da yake wa mutane wannan aikin naku in kuka saka Allah nan da nan za ku samu aljanna a ciki yanzu wata irin ku a unguwarsu irin wannan makarantar ta yi amma ba su likitoci ba su da daman zuwa manya-manyan asibitoci da haka duk ƙananan larurori wallahi wurin ta ake zuwa ko wurin shi ake zuwa ni dinan da nake muku magana na yi shekaru na sha zuwa ina karɓan treatment a gurin nurse shi nake da shi da wuri abin da bai gane bai jira babban likita ya gaya masa ko kuka fi kusa da talakawa ko kuka fi kusa da mutane wannan karatun naku ana buƙatar shi to ya mutum zai zo ya ta yin abu ba zai sa Allah a ciki ba yanzu ko zuwa kika yi kin gama Allah ya taimake ki ko baki samu aiki ba mai gidanki kika dan karanta abin da shafi harkar famasi ko dan wani certificate ne ko na abu kika hada mai gidanki ya bude miki chemist a unguwarku a cikin tsakiyar unguwarku kawai ki daina bude shi sai bayan la'asar zuwa magariba isha'i mai gida ya dawo ki je ki kula da shi wannan awa uku da zaki bayar wallahi azimu na gaya miki za ki iya samun aljanna ta wannan hanya in kin kyautata niyya zai yiwu akwai matar da haka take da rana ta tafi wajen aikinta azhar ta dawo tsakanin azhar da asa za ta kula da yara sun dawo daga makaranta za su tafi islamiyya ta zauna ta huta ta ci abinci yara su ci ta kula da su la'asar tana yi sai ta buɗe kemis ɗinta an wani allura ɗan wani ƙaramin treatment yan wasu ƙananan abubuwa malaria duk ta san da yadda ake dan gwada ciki tana da ciki ko ba ta da ciki dan kaza kaza duk tana iya ganewa tana yi wallahi layi ake mata mata za ki ga daga wance kuma da yawa wani mai gidan da ya je ya kai matarsa wani guri da zai je wani likita wanda ba musulmi ba ko ma wanda yake je taba mutuncinta ko na makamancin wannan wallahi gwanda ya kawo ta nan gurin samu biyan bukata baki taimaki mutane ba gabar magana ta kusa da ƙarshe da zan tsaya a kai shi ne ina amfani da wannan dama ina kira ga iyayen yara idan har akwai wani karatu da za ku tura 'ya'yanku su yi na boko to shine wannan karatun karatun likitancin nan karatun lafiya ɗin nan duk wadda Allah ya bashi ɗiya mai basira mai kwakwalwa mai ganewa taimake ta ka gina rayuwarta kai haƙuri ka kai ta irin waɗannan makarantun ta yi karatun nan wallahi za ta yi wa al'umma amfani ku fa yanzu irin ku jari ne duk duniya ba inda ba za ku iya rayuwa ba za ki rayuwa a china za ki rayuwa a america za ki rayuwa a ingila za ki rayuwa yanzu wata ɗaliba ta irin wannan karatun ta yi to ai ko ina ana buƙatar ki ko ina ana buƙatar ka irin wannan karatun ta yi wata rana ta bi gomin waya malam ina gajiya ya gida malam to ni fa zan yi tafiya nace ina zuwa ta ce wallahi saudiya zan tafi na samu aiki saudiya ta ce malam me na rasa na samu dan aiki na kuma mijina ma zai samu wurin zama zan ɗauki albashi na sama da naira miliyan ɗaya da ɗari biyar duk wata na ce an haɗa kayan aiki ke tafi ki je ki ta aikin hajjin ki da umara ga ɗan mijinki a gefe kin gani komi daidai kenan tamam ina ma Allah ya sa shi ma mijin ya karanta shi ma nurse ke ma nurse kin ga Nos plus nos is equal to what? Nosis kenan. Wallahi ku je ku sakata ku wala wallahi. Ku ci duniyar ku da tsinke. Ku sallah ku yi azumi ku yi karatun Qur'ani ku yi ibada kuma ku je ku karba ku ku zuba aljihu. Mu kuma nan ku yi ta bugo mana ya kasar ta ku kuna lafiya dai ko? To alhamdulillah Allah ya yi muku masifa. Wannan amma sauran karatu akwai inda za a ji za a ce ishirin laban karatun ka ba mu da bukatar ka amma akwai inda wani zai ji a ce ba a bukatar mai aikin lafiya babu to me yasa yau wannan ilimin ba shi da daraja a idan mu ko bai da kima ko ba ma barin ƴaƴanmu su je su yi wani yaro ya zo ya bugo min waya a ya kamun takarda an je wani karatu a karam kallahu ni yanzu yarinya ta kuka yi wa'azi kun ce ai aure ya mata su yi aure kaza kaza nace kwarai kuwa muna nan muna faɗa ai aure to ni yanzu budurwata mun gama daidaitawa muna soyayya ina so tana so kawai wai wai babanta wai sai ta gama makaranta na ce wata makaranta take wai wannan karatun nasu nosin nosin na ce kai ya ce yanzu dan Allah malam da aure da wannan nosin ɗin wanne fi to kaji ta ba da ansa ta ce duka dan Allah malam a yi wa ubanta nasiha a gaya wa iyayen yara su rinka kaza na ce to ku matsalar ku samari matasa wani lokacin ba kwa ganewa ne kowane mutum da kake gani a gidansu yana da ra'ayi akan 'ya'yansu da abin da yake so dan su yi aure za ta yi aure ko ta aure ko ba ta aure ka ba dai za ta yi aure ba uban da zai ninki mai yarsa budurwa ya ajiye ta tana al'ada a gabansa bai aurar da ita ba to amma kuma dole ne ina da ya'ani kuma in mata tsari me nake so ta yi aurar da ita nace wallahi ba laifi bane daidai ne ni ma zan sa yata ni ma yata tana yi in kana so ka bi abin da ubanta ya faɗa ta gama karatunta ta karɓi satifiket ɗinta tunda yana da manufa ai yarsa ce za a yi mai dole dole ne shari'a ta ce dole dole sai a yanzu sai ka mata aure a yanzu in duk muka haɗa su duk muka tura suka je suka yi aure bayan sun gama sakandare ba su je suka yi wannan karatun mu wa zai kula mana da asibitocin mu babu sai mu zo mu ɗauki kaskanci kuma wata yarinya za ta yi har digiri ta yi ta gama ba wani fitina a tattare da ita ta samu tarbiyya akwai kulawa dama abin da ake gudu a je a shiga a karatun bokon nan lalacewa tarbiyya ko a lalata wa yarinya budurcinta ko a lalata mata tunani ko ta zama ba kaza shi ake gudu amma duk uban da ya yi wa yarsa tarbiyya ya yadda ya karantar da ita ya bar ta je ta yi karatunta ta yi ilimi tabbas aure addini ne aure shari'a ne shi ma wannan din kula da lafiyar dan adam da taimaka masa da kulawa da iyalanmu a cikin asibitoci shi ma addini ne shari'a ne da haka bai yi laifi ba dan ya ce sai yarsa ta gama ta samu wannan dan ta je ta bada gudunmawa ya ce malam so nake inganta tana zurftu da zirga zirga tana taimakon al'umma musulmi ko allura kaɗai take yi wa mata makotanta ya ce wallahi ta biya min bukata mu je scanning common scanning wai sai ki ga mace ta bude tumbinta namiji ne zai mace scanning common scanning what is scanning kurin duba kwamfutar nan da shigar da abin nan namiji ba ko kai namiji ka wannan kana gani ka tafi da matarka ka je ka bar wani ya buɗe ta me yasa ƴaƴanmu ba za su koya ba dan ta gama sakandare ta yi shekara biyu shekara uku ta je ta koyi wannan da izinin mijinta ta je tana tafiya da hijabinta da niqabin tana lullube jikinta tana aikinta me laifi a ciki in ka ga mutum ya je aiki ya lalace shi ya gana ma ya lalace don haka ku daina takura wa ‘ya'yanku ko ku matsanta musu alhali ga wani abu mai amfani da za su yi wa al'umma. Kamar yadda muke da larurar mu samu likitoci mazan nan, wallahi muna da larurar mu samu likitoci ma mata. Daga daga cikin ƙalubale wanda zan rufe da shi, da yau al'ummar musulmi take fuskanta saboda lokacin sallah, akwai abubuwa kamar haka, ƙarancin irin ku a asibitoci da kuma manyan ƙananan wurare na shaka tafi da ƙauyuka. yanzu yawanci gwamnati tana gina ɗan ƙananan asibitoci na shaka tafi wallahi akwai inda wanda yake kula da wurin daga wuni daga birni yake zuwa a sati kwana biyu yake yi kwana biyun nan in an ci sa'a ya zo a satin wallahi bai fi ya zauna awa biyu awa uku ba ka je ka ga layi ranar da zai zo layi ɗan adam kamar zai mutu su mutanen ƙauye ba wanda ya san ya ɗauko marar lafiyansa ya kawo shi nan asibiti. ‘Yan cikin Kano ma yaushe suka samu asibitin Murtala yadda suke so. ‘Yan cikin Kano ma ‘yan birni ya suka iya samun Aminu Kano suka samu biyan bukata. Asibitocin da suke cikin Kano sun wadatar duk asibitocin nan yanzu ba gobe ba ku je ku bincika sai kai da gaske suka samu gado. To ina ga maganar sauran ƙauyuka da local government. Kuma yanzu duk asibitocin nan ku gaya mu wani asibiti ne yake da wadatattun likitoci. yake da wadatattun nurses yake da wadatattun unguwar zoma babu maleji ne ake ake lallabawa duk likitocin a gajiye suke aiki ya musu yawa ka je asibitin ka gani wallahi layin likita ɗaya da ake gani sai gan shi iya tsawon baranda nan sai ga mutum fa kusan arba'in a rana ba dole ya gaji ba tun yana yi yana yi yana har ya fara faɗa ka dala yi bayanin me yake da muka tabi ya gaji ɗan adam ne shi saboda rashin wadatan da haka dan Allah ina ba da shawara iyayen yara ku mayar da hankali a kula da wannan sannan mara mai aikin lafiya ya kamata ya zama mai tausayi kai zama mugu ki zama mai tausayi ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai idan mutum baya da tausayi ba zai yi aikin lafiya ba kuma na tabbatar yana daga cikin abin da ake karanta muku akwai wannan babi da yake magana ko fasali da yake magana akan ya ya kamata kai mu'amala da feshin naka maganar dakawa fashin tsawa maganar zaginsa maganar cewa in za ka sha ka sha in ka bari ka mutu ni ba ruwana ba a yi haka to amma ba duka bane cikin ma'aikata lafiya suke kula da wannan ka'idar akwai wanda yake baya dariya mai mugun hali ne hajiya jara na ce jara ba a yi wa marar lafiya haka ka bashi da ciwon da yake damun samara wani ya zo yayyayyai zai allura wai shi yana tsoron allura ƙato da shi wallahi wallahi subhanallahi babban mutum yana gudun allura ya ce a ka je ka mutu ina ruwa na ya wullar ya tafiyarsa ba a yi rarrashin sa kai a alaji ji mana haba da Allah sai ka ce karami yara ma na dukkan ba wani zafi bari zan maka mai sauki akwai mai zafi mara akwai mara zafi zan maka mara zafi saurara ka ji da Allah ji saurara ka ji wallahi mana akwai babban mutum da in za a masa allura sai karci sun rike shi ko bature ya san da wannan shi yasa suke bada substitute in ba allura ba ga kwaya ko kwanan nan wani bawan Allah yake gaya mun muna muna tattauna ne muna exercise ne haka sai sai sai ce ka gani nan malam ai ko hauka nake ba zan bari a mun allura ba yace yau ina da shekara sama da kusan hamsin da wani abu yace wala ba a taba mun allura ba ganin ta ma bana so in gani to in wannan yanzu larura wani ciwo ya kama shi da za a yi masa allura kaga akwai tsoron allura a zuciyarsa zai iya misbehaving bai kamata kai masa faɗa ba ko bai kamata ka nuna rashin tausayi ba ai kai baka damu ba ciwon ai ba a jikin ka yake ba ba a yi sannan ku zama masu tausayi kada ku mai da abin hanyar cutar da talaka wanda bai san magani ba bai san kudin allura ba a ninka masa dan karamin kemis din da ka bude a ko gurin da kake zuwa talakawa sun shiga uku hannunka abinda ana iya yin sa a dubu biyu ka ce a baka dubu takwas da ɗari biyar 2000 za a iya yin sa saboda shi wannan bai san kudin magani ba maganin da ake sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar kace musu dubu uku da ɗari bakwai amma ya za su yi tunda me tunda tunda ba su da lafiya duk wannan yana daga cikin kurakurai da wasu daga cikin ma'aikata lafiya suke aikatawa ga shegen son duniya da neman tara ta shi yasa na maka magana aikin ka aikin lada ne is more of lada is more of taimako da agaji da tallafawa shi yasa nake against koyaushe yajin aikin likitoci duk da hakkin ma'aikaci ne ya yajin aiki amma in har wani zai yajin aiki to likita kam ya kamata ya taka tsantsan saboda duk lokacin da likitoci suka yajin aiki to to patients su ne victims din ana victimizing din su suna mutuwa ba a iya irga mutanen da suka mutu saboda dalilin yajin aikin likitoci na shekara kaza wallahi ba a irgawa to tunda aikin ku yana tattare da tausayi to sai a tuna ko da gwamnati ta bata muku ina muku magana saboda yanzu ke za ki zama darakta wata rana kai za ka zama babban ma'aikaci wata rana babban likita wata rana to ya zama wannan tausayin yana cikin me yana cikin ainihin zukatanku ku sauƙaƙa wa mutane annabi ce yassiru wala tu'assiru sannan dole ne ku kula da amana dole ma'aikacin lafiya zama yana da amana amana ta Allah me amanar Allah duk wanda kake kula da lafiyarsa koda koda ba musulmi bane akwai hakkin ka kula masa da ainihin wato hakkinsa na lafiyarsa ba inda aka ce likita musulmi ya cutar da wanda ba musulmi ba kuma ya kamata ka bashi shi ma best treatment wannan treatment da zaka bashi shine dalilin zai sa ya gane musulunci ko yanzu bai musulunta ba wataƙila gobe zai ce kai na haɗu da wani makula mai kulawa wanda yake musulmi ne na ƙwarai ne wannan sai sa ya musulunta amma cin amana ka yaudari mutum ka hayanci mutum wannan ba daidai ba ne ko ka gaya masa maganin da ba shi ba ne ko ka je kai mai treatment ɗin abin da bai sani ba yana daga cin amana kada mutum ya shiga abin da bai da ilimi kai majinyaci ne kai ba likita bane to ka daina zuwa kana saka rigar likita kuma kana yin abin da likita yake ɗari bisa ɗari a'a sai dai with consultation na likita likita ga kaza kaza watakila a ƙauyen ku watakila a unguwar ku za ka yi treating wani kuma bai da dama ya je ga likita kira likita a waya tunda kuna da alaka tambaye shi yi masa kaza bar kaza yi masa kaza bar kaza kayi akan ilimi amma haka kawai patient ya zo baka da ilimi akan wannan ciwon baka da ilimi akan yadda za a yi tiritin wannan ciwon ka je ka dirka masa magunguna da allurai wanda zai zama sanadin kashe shi wanda muna da plenty cases da mai aikin jinya nosin nosin zai zo ya shiga abin da ba nasa ba ko abin da ya fi karfinsa wannan yana daga cikin cin amana ku yi tambaya wa shifa'ul iyyu su'al maganin mara jahilci rashin sani tambaya wata ta zo a unguwarsu ita take da kula da marasa lafiya kaza kaza kaza kaza komi ita take yi ta zama kamar likita take yi kuma ana cikin sa'a tana yi sauransu aka kawo mata wani kes na wata mai baiwa Allah mara lafiya kes din ya fi karfin kwakwalwarta mai kwanta yi difarin sa zuwa wani wuri daga ɗan ƙaramin ɗakin kemis ɗin ta shaka tafi ta tura ta a kai ta babban asibiti ta ɗauki nauyi sai ta ɗirka mata ruwa ta haɗa mata allurai a ciki kafin a je wani lokaci matan nan tana nema ta buga gaba ɗaya a dole dole mai kwan ciwo ya ragu sai karuwa yake ashe tana da ciwon zuciya ita kuma nosin ne ba ta da abin da ta gwada ta iya gane tana ciwon zuciya ba ta yi mata test ba ta yi mata komai ba sai likitan yake tambaya da wani ruwa da wani ruwa aka ɗaura mata sai aka ce an bata ruwa kaza an hana da allurai kaza sai ce ai wannan ai an gama kashe ta bara ta rayu ba kuma haka aka yi mata wallahi bata tashi ba mutuwa ce waye kashe ta wannan ma'aikaciyar da ta je ta kama aikin da ba nata ba da haka kar ku rinka shiga abin da yafi karfin ku ku tambayi likitoci wannan amana ce dole mu gaya muku gaskiya kuna taimako kuna agazawa amma kada mutum a inda yake ko a ƙauyen da yake wataƙila an yi postin ɗinku a wajen aiki ke kaɗai ce a ƙauyen ko kai kaɗai ne oga a ƙauyen duk daman su layman abin da suke faɗa da sun dinka dokta na dokta dokta da su ba sa iya bani bambanci tsakanin nursing da midwifery kowa dokta ne kawai kowa medical na'am ka shiga riga alhamdulillah dokta na'am na'am na'am na'am to amma ka rinka tambaya an yadda akwai abin da zaka yi tunda gwamnati ta kai ka ta ce an yi posted ɗinka wuri kaza ku saurari patient kaza za ku iya wani abu amma ko shi likita fa akwai abin da in ya fi ƙarfinsa sai ya nemi sai ya consulting wanda yake gaba da shi ku kula da wannan daga cikin kulawa da amana yawa yawan aikin ku yana haɗuwa da maza da mata ana iya haɗa ku da maza ana iya haɗa ku da mata ku ji tsoron Allah a matsayin ku na ma'aikata lafiya musulmi ku mata ku kare mutuncinku kar ku toshe kofar da za ku sa a rinka hana wasu ‘ya'ya mata musulmi zuwa su yi wannan karatun ko su yi irin aikin. Don mu so muke bayan kun yi karatun kuma ku yi practicing ku yi aiki, a gan ku a asibitoci, mu gan ku da dogayen hijabanku da niqab ɗinku, kuna taimakon musulmi, mu abin da muke so kenan. To amma in kuka lalata tarbiyyar addini, aka gan ku, wannan zai hana nan da shekaru ɗari da za su zo baya duk wanda yake da kishin addini ba zai bar yarsa ta zo ta yi wannan karatun ba ballantana ma ta je ta yi aikin wake dai shi ke bata miya da ku rike amana wasanni da maza nuna cewa kamar ke namiji ne sakin jiki wa namiji yawan hirarraki wataƙila bayan kin yi aure kina ta karɓan wayan maza mijinki yana gani a'a ki sani akwai dokar Allah a kanki ki dan an ce ki je ki aikin lafiya ba an halatta miki komai bane akwai wanda zaki ga sun mai da namiji kamar mace dan uwansu hada jiki ko ana magana ana tambayan wani abu a rike mai kafada ko a zo a zauna kujera jiki da jiki ko a zo ana haba ko za ta fita ta caba kwalliya ta matsa jikinta ta saka turare mai kanshi tana kaza wannan ba daidai ba ne ko ku so ko ba ku so ba ko ku yadda ko ba ku yadda ba wallahi sai mun gaya muku ku kare mutuncin ku ku kare mutuncin addini to ai addinin mu yafi komai yayi addinin mu ya fi komai yayi ko wani dan kishi ko wani dan ra'ayi ko wani abu zai faɗi wani abu mutum zai iya faɗa abin da ya ga dama amma mu abin da muke so mu tsarkake hanyar mu mutunta hanyar mutane na baya su sha'awar su tura ƴaƴan su yi amma kin je an aiki kanki aiki asibiti kina wasa da namiji yana taba jikinki sai a ce ka gan sa ka wannan musulma ce ba kamar ba musulma ba ba daidai bane ko wani abu ya zo a yi kiɗa ko a yi rawa ko a yi wani abu sauransu ko abin da ya shafi kwana wuri guda ko wani makaman dole ki sai kin kare mutuncinki wannan amana ce duk wacce ta je ko mai aure ko mana aure ta dalilin wannan aiki na lafiya ta je ta ci amanar iyayenta ta ci amanar Allah duk wanda ya ci amana Allah baya kyale shi kuma rayuwarsa ba ta albarka da haka ku ɗau alkawari wallahi akwai manyan mutane suna so 'ya'yansu mata su yi wannan karatun daga cikinsu akwai manya-manyan malamai ni yanzu da nake muku magana wallahi yanzu ina da yata a university yanzu haka wallahi tana karatun lafiya nan saboda me wallahi saboda kishi kishin dingan mace musulma tana taimakon yan uwanta wanda wani watakila bai da wannan fahimtar irin ta bai yadda ba yasa ta je ta yi tana da maneman tana da wanda suke so nace ayi hakuri sai ta yi ta gama kuma buri na in ganta a asibiti a ce yau yata ce tana taimakon mata musulmi ni wannan bukata ta ta biya watakila ta nan Allah ya bani aljanna na yi da kyakkyawan niyya akwai wata ma mai tasowa ita ma na ce ke ma din nan zaki ki haddace qur'ani ki haddace hadisin annabi ki saka hijabi ki saka niqabi ki imani kuma ki je ki bokon dan ki zo ki taimaki al'umma an hada biyu ina fata ana fahimta to wannan shine sai yasa mutane su ta sha'awa su ta waye da sauransu ina da matata mai aikin likita ina da iyalina mai kaga ni kan dan uwanku ne tsundum bayan da za ku yi da ni ko wani ya zage ni ko ya jefe ni ba yanda za ku yi da ni ni kam ina cikin ku ai ai tsundam ai malam gaya maka wani abu ni din nan da kuke gani wallahi Allah ne ya kaddara ka san Allah shi ke tsara wani amma ni din nan da wani surgumin likita za a samu a duniya ba abin da ne sha'awa tun ina yaro nake ta tunani na gaya wa iyayena kawai ni ka san me ya burge ni in shiga asibiti in ga mutum da dan wannan dan abun gwada wannan tabba wannan muna yara kenan malam daukan hankali na yake kuma yadda na ga likita ake bin sa yana taimakon mutane ya yi wannan ya ce ya gode ya wannan ce ina sha'awar wannan to Allah cikin tsarin sa ya kaddara na kama muka zo muna ta karatu alqur'ani alhamdulillah iyayen mu suka dora mu akai kuma huf kafin na shiga jami'a na samu jami'ar Madina nace to ga abin da Allah ya zaba min nan amma yanzu Allah da ba da wannan gemun da ya fara fari ba da kuma kaya da na tara a bayana kaya mata ƴaƴa ba da jikoki har yanzu Allah ne ma da na zo makarantar nan na zauna na rufe ido mu fafata da ni da ku bane kwarai da gaske na ja aya na yi hadisi kuma ka zo in surkuma maka allura ya ka gani saboda muhimmancin abin da haka dan Allah ku kula da amana haka kuma maza duk yarinya ko duk likita ko duk ma'aikaciyar lafiya da za ka yi kokarin ka lalata mata tunani ko ka lalata mata addini ko ka yi kokarin ka ji daɗi da ita ka tuno yarka za ta iya wannan karatun ta tafi asibiti tana aiki kana kabari ba za ka ji daɗin wani yayi da ita ba waɗannan 'ya'yan da kuke gani matan wasu ne mazajen su wataƙila suna waje 'ya'yan wasu ne kai ma za ka zo ka yi irin waɗannan 'ya'yan da haka ku kula da amanansu ku kare musu mutunci ku kare musu addini ku fidda mu daga kunya ya zama an tsarkake aikin an tsarkake sana'ar ya zama ana fadan alkhairi yanzu nan mai girma mataimakin shugaban gidan nan yake ban labari yace sama da shekara arba'in a nan jihar Kano dan makarantu irin wannan na mata da, da suke na lafiya haka in karfe shida ta yi ko na makamancin wannan an rufe girba yarin ya za ta fita kaga wani abu ne mai kyau me tasirin wannan musulunci in ka je kudu su ba haka bane saboda su ba addini kamar kasuwa kowa ya shiga ya fita ba mamaki wata ɗaliba ta ji an waye ya za a takura yi iskancin nake so ne ai a waya ma zan yi a nan da ya kafa da kafa ba za ki yi ba ki aje ki yi a wayar kaga wannan tarbiya ce mai kyau a jami'ar Bayero na sani MSS wallahi sun sha zuwa a yi musabaka ta adda Qur'ani ta wani abu billahi azimu malam medical doctor suke cinyewa baran iya irga iya adadin likitoci da sani mahaddata alqur'ani cikin ɗalibai na da wanda ba ɗalibai na ba ashe zai iya yiwa mutum yana wannan karatun kuma yana kula da addinin shi majority yanzu a kasashen waje din da muke gani wallahi akwai waɗanda wallahi likitoci ne doctors ne medical doctors ne kuma suna da qur'ani suna da hadisi suna da ilimi da haka a mutunta a kiyaye a kare Allah zai muku albarka insha Allah a yi haƙuri akwai abubuwan da yawa amma babu lokaci barin dakata a nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha